بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تا الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي آه، ما دخل الشام بعد الأوزائي أفقه من الشيخ الموفق ابن قدامة وان درس الشدة عشرين رحمة الله عليه درس من بيار ندورة أتكلم وانا للتافي زام تشني فصل كلام الله تعالى وتوزنتينا الله har iya wa min sifatillahi ta'ala daga cikin sifofi na Allah wato Allah ya kasance annahu mutakallimun Allah yana magana bi kalamin qadim Allah ya kasance yana magana sannan kuma haka yace maka bi kalamin qadim yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi سمعه موسى منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه جبريل عليه السلام ومن أذن له من من ملائكته ورسله ورسله ورسله to anan zai tattauna maka ne akan wato kalamullahi zance na Allah wanda shi ma akwai dalilai da yawa akan wannan cewar wato Allah yana magana har daga cikin wato sifa ce ta Allah alkalam sifa ce min sifatin lahi za mu zo mu raddi ga jami'a wanda suke ganin kalam ba ta daga cikin cikin siffofin Allah eh ba ta daga cikin jami'a ganin cewar bai ma kamata a danganta ma Allah cewar yana yana magana ba to kawo kuma siffanta Allah da bi magana kaga wannan shine na ƙasar kenan shine kuma shine kuma aibin na fatan mun fahimta to shine mala yake cewa annahu mutakallimun bi kalamin qadim yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi wato yana ji daga Allah wanda Allah ya so ya ji daga halittun Allah din tun daga shi sami'ahu ya ji daga Allah Musa Musa kinan alaihi salam minhu ya ji daga Allah min gare wasida babu wata wasida za ka ce mashi ma kalimi ko Musa kallamu wasu ne ahu Jibril haka shi ma Jibrilu shi ma ya ji daga Allah da kuma dukkanin wanda Allah ya yi izini daga cikin mala'ikunsa da manzanninsa duka wannan sun je wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah sannan kuma Allah zai yi magana da mu'mini ranar alkiyama Allah zai magana da muminai amma ba nan ba a can wa yukallimunahu su ma za su yi magana da Allah wa ya'dhanu lahum fayazurunahu zai masu izini su ziyarci shi qala ta'ala wa kallama Allah Musa taklima kaga Musa shine fa'ili Allah shine fa'il Musa shine maf'ul to kaga da suka zo don su tahrifi suka ce wa kallama Allah ne tunda shi Musa ya makasuri ne dama wasu bai bayyana za ka awa kallama Allah yi magana da Allah Musa to Musa yi magana to aka ce to ya za ku yi da wakallamahu rabbuhu ita kuma wakallamahu tunda hu din shine maf'ul muqaddam rabbu kaga shine fa'ilan gashi nan muakhari tan maf'ul ne muqaddam to za ku yi da wakallamahu rabbuhu to kaga man kauye shege a ce wakallama ai Allah ne kaza da sauransu haka ya Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bimi kalami a gani wa qala subhana minhum man kallama Allahu a kallama Allahu haga fa'ili kenan ko wa qala subhana wa ma kana li basharin ayyukallimahu ayyukallimahu Allahu kaga hudun nan damirin muttasil shine fi mahall nasb maf'ulun bihi muqaddam haga Allahu shine fa'ili illa wahyin aw min wara'i hijabin wa qala subhana falamma ataha nudiya ya Musa haga nudiya haga muka kira baka ce ya Musa inni ana rabbuka wa qala subhana innani ana Allah la ilaha to ba Musa ne ya ce innani innani ana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni mana ce wa gairu ja'izin ay yaqula hadha ahadun ghayru Allah ba zai yiwu ba wani ya faɗi wannan in ba Allah ba ya ce innani ana Allah ba zai yiwu ba wani ya faɗi wannan in ba Allah ba wane mutum wa isa wa qala Abdullah ibn Mas'ud Abdullah dan Mas'ud cewa yake radiyallahu anhu idza takallama Allah bil wahyi kaga takallama Allah Allah ya magana da wahayi sami'a sautahu ahlus sama an sama suna jin sautin shi ina bura da yafin da wannan hadisin ya takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama'i dunya albani ya inganta wannan kamar da ke a cikin sahihul jami warawa abdullahi ibn unais an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala cewa yake yahshuru Allahu al-khalaiqa yawmal qiyamati uratan hufatan gurlan buhman fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-maliku ana ad-dayyan rahul a'imma wastashhara bihi al-bukhari na ga wannan ma ya fita ko za mu zo mu ji kaga za a tayar da mutane ko horatan a gaba ba kaya to ina ko mai mai alshabba mai dubu saba'in ɗan nan shi kuma musa kuna zai samu ta ba wanda zai sa mutane dubu saba'in ya yi rawun sau dubu saba'in wasu ya gama wasu Allah ya gan shi wasu kuma ta kama shi ya ji kunya lekam wato waratan wato waratan haufatan kaga ba takalmi ko gurlan wato ba kaciya da loba za a ta shi bohman ba su da komai haka za ta yadda su kaga almuhim fayunadihim zai kira su shine bi sautin da sautin da yasma'uhu man ba'uda wanda yake kusa wanda yake nesa duk za a ji kaga almuhim fayunadihim kaga shine shahidinmu ko wa fi ba'd al-athar anna Musa alayhi salam laylata laylatan ra'an nara fa'alatuhu fa fazi'a minha alle Musa daren da ya ga wuta fa'alatuhu ta tsuma shi fa fazi'a minha sai ya dan firgita daga gare ta fanadahu rabbuhu sai ubangijin shi ya kira shi ci ya Musa akai Musa fa ajaba sari'a za mu zo mu je annabi Musa ya mara mala'ikan mutuwa ya mara mala'ikan mutuwa ko kai ka samar Musa ai zai zafi kai to tun daga ba kan labarin ma fawa kaza hu Musa faka ba alai tun haka barin nan shi ba ai barin nan ba zai ba zai dadi ba Allah ya je ba Musa yau suke cewa haba haba suke inkarin hadisin za a ci annabi Musa ya mara mala'ika a to ba da sura mutum ya zo ba mala'ikan bisani sai kuma ga Allah ce to wallahi wannan ba Allah tsoron mutuwa yake sai sa kara mai bonus ya Musa fa ajaba sari'an sai amsa da sauri ku isti'nasan bi saut wa qala labbaika labbaika asma'u sautak kaga asma'u sautaka kaga ba ta fito ba kalam wala ara makanak fa aina anta فقال أنا فوقك وأمامك وأن يمينك وأن شمالك فألم أن هذه الصفة يا موسى قال وأن صفر لا تنبغي إلا لله تعالى ما تنتظر فسي الله قال ذلك أنت يا إلهي yace afa kalamaka asma shin zancen ka nake ji am kalama rasulik qala bal kalami ya musa kalami ya Musa zance na ne zance na ne ya kai Musa zance na ne ya kai Musa to wannan wannan kenan kaga yanzu malam anan ya dunkule mana abubuwa da dama gane ko ya tunda malam ya kawo ayoyi da yawa ko ya dunkule mana abubuwa da yawa sannan kuma nan akwai raddi ga jami'a da asha'ira da suke murɗe ma'anoni game da cewar Allah yana magana ah, da sauransu wancan hadisin namu na Abdullahi ibn Unais na yahshuru Allahu al-khalaiqa fa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana malikud ana dayyan Imam Bukhari ya fitar da shi ta'alikan kitabat tauhid eh, ya fitar da shi ah, da sigatut tamrid so ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana cewa ah, Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adab al-Mufrad Imam Ahmad da Abu Ya'la a cikin musnadinsu gane ko to yanzu da ya ce mana can bi kalamin qadim me yake nufi da wannan ibara ta kalamin qadim Mhm. kaga na'am kaga lam yazal wala yazal mutakalliman eh kaga bai gushe ba kuma ba zai gushe ba har kidan kalam ne qadim eh ba wai wanda yake ba hadithan minhu misali kaga kaga ba wannan bane ko to wannan shine kaga kaga bi mutakallim bi kalamin qadim eh bi kalamin qadim to wannan shine abinda ah, isma kaga sannan ah, idan ka dauki ah, wancan hadisin na in alal janna idza dakhalu fiha nazalu bi fadli a'malihim summa yu'dhanu lahum kaman da ya mana ishara kan hadisin to shi ma dai hadisin hadisin Tirmidhi da Ibn Majah Tirmidhi da Ibn Majah shi ma Albani ya za'afa shi a cikin a cikin da'iful jami eh Albani ya za'afa shi to sai mun ji shi wancan shi lafiya da shi ya inganta na Ibn Mas'ud na takallama Allahu bil wahyi eh shi wannan insha Allah lafiya lau آه، سواء كنا متفي هم تخريجا ومن كلام الله سبحانه daga cikin zancen Allah alqur'anul azim alqur'ani ka kalamullahi daga cikin zance na Allah akwai mi nan zai baka babi ne akan alqur'anu kalamullah qur'ani zancen Allah ne yace wa min kalamillahi subhana daga cikin zancen Allah alqur'anul azim alqur'ani maganar Allah ne zancen Allah ne wa huwa kitabullahi al-mubin shine littafin Allah wanda yake al-mubin littafin Allah wanda yake al-mubin Qur'ani na da siffofi da yawa so daga ciki akwai siffanta shi da al-mubin hmm? yace wa huwa wa habluhul matin haka kuma ina aka siffanta Qur'ani da al-matin a Qur'ani a al-mubin almubin armam da na suka buya wa hablu to da kyau wa hablu hulmatin sannan kuma qur'ani wato kaga almuhim kaga kalamun lai kaga ba da in ahadun min almushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a maza kalamallah ha qur'ani kenan to wa hablu hulmatin igiye shi ci wacce yake almatin to mai ƙarfi ba su rata hulul mustaqim kuma hanyar shi ce tafarkin shi ne wanda yake miƙaƙƙi wa tanzilun min rabbil alami sannan kuma saukakke ne min rabbil alami tanzilun a kawo mana aya da ƙur'ani munazzal ne tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala abdihi na anzalna qur'ani arabiyya Allahu akbar in ka je ga zamzamiya zaka tattauna shin qur'ani akwai abin da yake ba larabci ba eh akwai abin da yake ba latinanci dai bilisanin arabiyyin mubin shin fil qur'ani akwai abin da yake gairu arabi ko tattaunawa sosai in ka ji darussan mu na zamzamiya za ga mun tattauna wannan da zantukan da ke ƙarƙashin haka majali ne sosai na tattaunawa da an yi rubuce-rubuce ma akan haka da sauransu. tuna aka yanci misali a ci ga a ci ga ujuma a ci ga wasu na irin su sundus irin su wane ne wane ne to shin wannan kuma kasa akwai babi na al-mu'arrab arabization al-mu'arrab wa dakhi so akwai ire-iren waɗannan da sauransu to sannan mana yace har yau dai wa tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin kaga mala'ika jibril shine kaga ya saukar da shi kaga yanan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina allamahu to kaga duka wannan akwai ah, adilla ah, akan su ala qalbi sayyidil mursalin ga zuciyar wanda yake shugaban manzanni malam ya ce bilisanin arabiyyin mubin qur'ani balarabe ne munazzal gairu makhluk abin saukarwa ne wanda yake ba abin halitta bane kaga qur'ani gairu makhluk duba ala lahul khalqu wal amru to kaga kenan akwai al'amur daban akwai me al khalqu daban ko to al qur'ani kuma yana cikin me al amru وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ذلك أمر الله أنزله هذا كده كلام الله صفة cikin siffofin Allah ita kuma siffar Allah ba makhluqa bace ka karanta littafin i'tiqad na Imam al-Bukhari mun karanta shi akan wannan alalahul khalqu wal amr kaga akwai al khalqu akwai al amru to shi Qur'ani yana cikin al amru ne kaji kuma dalilai a kan haka. Malin ya ci gaba da cewa minhu bada'a daga Allah ya fara shi wato Qur'ani wa ilaihi ya'ud kuma ga Allah ne zai koma kamar da ya zo a cikin wasu asa ki za a ɗauke su masahib ɗin da hatta ma a cikin zukata ma duk za a ɗauke Qur'anin ma akhirul zaman za a ɗauke wai gari gaba ɗaya ba komai kaga lokacin ba lokacin ba musabaka kenan ta ko kaji ba abin da zaka ba da alƙalin da mai musabaka duka su koma zero ya kuma wajen Allah ya kuma shikenan to ka gara tun yanzu ka iya ka haddace ka yi aiki ka duk abin da zaka yanzu ka yi za a wayi gari a neme shi a rasa ya kuma wajen mai shi a badanja to za a badanja ma wanda za a badanja ma babu shi gaba daya nan malin ya ce wa huwa surun wa muhkamat qur'ani surori ne muhkamat suwar ne muhkamat wanda suke a fili wato ittabaha ma'anaha wa ayatun bayyinat ayoyi ne kuma a bayyane sannan qur'ani wa hurufun wa kalimat qur'ani haruffa ne kuma kalmomi ne man qara'ahu wanda ya karanta shi fa arabahu ikanta shi a yanda yake ya kyautata falahu bi kulli harfin ashara hasanat kowane harafi za a bashi hasana guda goma lahu awwalun wa akhir wa ajza wa ab'ad matluun bil alsuna alsina ana karanta shi da harsuna mahfuzun fi sudur masmu'un bil azan an kiyaye shi da kiraza ana jin shi da kunnuwa maktumun fil masahi rubuce ki a masa takaddu fihi muhkam wa mutashabi wa nasir wa mansub wa khas wa ab wa amrun wa nahyun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa qawluhu ta'ala la in tama'ati insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira duka wannan dai akan qur'ani kenan al-kitabul arabi gane ko su da haka duka yasa aka samu wa hadha huwa alkitabu alarabi ko wannan shine littafin da yake ba larabi allazi qala fihi alladhina kafaru wanda kafirai suka ce lan nu'mina bi hadha alquran eh ba zan iman da wannan qur'anin ba wasu kuma suka ce mi in hadha illa qawlul bashar hala ce mi to shikenan sa uslihi saqar wasu kuma suka ce huwa shi'r kamar da bakanta cikin miftahut tafsir wasu suka ce shi'r Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin da haka shi qur'ani wato shi aka dan haka aka ce maka mi qur'ani hurufun wa kalimat dan a ga maka mi raddi akan cewa qur'ani ba waƙe bane to koda ka zo kaga in ka dan arudi ne ka yanka wasu ayoyi kaga cewar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa'ilatun fa'ilatun fa'ila sai to ai ina akan ta aqimus salata wa atuz zakata shine mi fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun ka karanta su inna a'dayna kal kautsar inna a ɗai na kal kautsar fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun inna a ɗai na kal kautsar misali ka je ka karanta su a zo kana "Ah, to ai mun yanka ka yanka me Ƙur'ani ba shi'ir bane na farko shi shi'ir darasin da muka albanin tv na arut din nan na albahafil jalil darasi kamar na hudu kenan ka je ka bi darasin za ka je an ba da amsoshi akan ƙur'ani ba shi'ir bane saboda shi shi'ir sai an nufaci cewar shi'ir ɗin za a yi shi kuma ƙur'ani ba a nufaci shi'iri za a yi ba kawai dai ya dace ne da wasu abubuwa kuma sun dace da wazanin eh amma shi ƙur'anin ba a nufaci wannan ba ko da an samu wasu ayoyi da suke akan wazani ta wannan shi yasa yana da kyau ka koyi ilimin arudi saboda yanzu wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghila sai wani yazo ya kawo maka to ai ga ai ga a Qur'ani ga wasu ayoyi ko a ce ma Qur'ani babu ba baki bane misali sai wani ya kawo maka to kaga me zai sa ka iya bashi amsa idan ka san arudin shin zaka iya ba da ka ba da kariya ga Qur'ani cewa ba waƙen bane saboda mai kasan aro da da muhimmanci ka tsaya ka iya shi kowane fanni kada ka yadda a zo fannin a ce kai dif ne dif sun masal a kaka yadda a zo fanni a ce baka iya shi ba a ko yaya ne iya wuya duk inda aka zo kana da ido a ba raban gado ya zama kai gaba ɗaya ba gane komai ba kama sai inda aka dosa ba gaba ɗaya ko a zo ana fa'ila tun fa'ilun fa'il ko a ce ai nan wannan baitin mahbun ne ko cikin wannan baitin akwai sinad ko kuma wannan wannan baitin an samu al'iqwa al'iqwa ko ba hore mi wa al'iqwa ya ce baka al'iqwa al'iqwa shine ikhtilafu harakatin rawi fi kasida wato haraka ta ta rawi majara kenan ta samu gidi dan an ce kaza sai ka ga wani yaran ba naka bane kace to ya ma akai komai ka iya ka taba sai ka samu inda zaka fi ƙwarewa ba makanta ba bid'a ce daga baya ta zo nan bid'a a ce mutum wai kama bangare guda ya ce wai shi wai wai shi wai sarfa kadai ya iya ko kuma a shi na hawa ya iya ko kuma shi hadisi ya iya wannan lalaci nan daga baya wannan yanzu amma komai ake koyo sai ka sami inda zaka fi kwarewa dai misali idan an ambaci ka a ce to eh ai idan an ambaci wannan wurin a ce to ai wani haka ake amma ka zauna ka ce wai kai ai wata kamar takhassis a wani takhassis a To, jama'a wannan kenan haka Qur'ani ba ba waƙe bane. Hatta Annabi ya faɗo su zantuka. Mauzuna ne. Anan nabiyyu la kadhib anabun Abdul Muttalib. Ai wannan mauzun don wanda yake da jin ainihin waƙe zai ji cewa eh wannan kalam kalam mauzun. To akwai irin wannan. Na'am. Shi yasa yanzu kaga hatta hatta irin su irin su misali wadduha lil idha saja kala da sauransu za ka samu cewa ake fawasil za ke fasila za ka ga ba a ɗauka wasu istilahat a aza musu karanta fitawar tafsir kawai za ka samu wannan karatun can ƙarshen shi na mu karasa wannan babi lokaci yayi wasu ka ce kaga shi'ir aka kore aka kore ma qur'ani cewar aka kore ma qur'ani cewar shi'ir ne aga wannan an kore shi ko a to abubuwa ma da yawa an kore su bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu annan ga dai nan da yawa malin yace wa fataha tis'an wa tis'ina suratan bil hurufil muqatta'a akwai sura guda 29 an bude su da huruful muqatta'a irin su wannan ko hamim ko irin su alif lamim da sauransu to akwai sura 29 wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ce annabi ya ce man qara alqur'ana fa arabahu wanda ya karanta qur'ani ya gyara shi ya karanta shi a yanda yake falahu bi kulli harfin minhu ashara hasanat za a bashi hasana ɗai har guda goma minhu daga wannan karatun nashi wa man qara'ahu wanda ya karanta shi wala hana fihi eh lahani a ciki ya kuskure falahu bi kulli harfin hasana ko da harafi za a bashi hasana yace kuma hadithun sahihun amma dan hadisi a dabarani ya fidda shi a cikin al-mu'jam al-awsat al-shaykh al-albani a cikin ad-da'ifa ya bace wannan maudu'i ne haka alhaithami a cikin majma shi ma ya ba a fashi wallahu ta'ala a'lam wa qala abu bakar wa umar radiyallahu anhuma i'rabul qur'ani ahabbu ilaina min hifzi ba'd hurufihi abu bakar da umar Allah ya kara musu yarda suke cewa i'rabun qur'ani to qur'ani a gyara shi wato a karanta shi yanda ya kamata a karanta shi da kyau da kyau wannan shine wannan shine yafi soyuwa gare mu daga haddace haddace wasu haruffan shi karantawai da kyau na'am subhanallah tsallakin ayoyi maka ko okay wa in kuntum fi raib okay falan ma nafallahu anhu shi'run yayin da Allah ya kore nafallahu anhu ya kore wa qur'ani annahu shi'r cewa Qur'ani ba waƙe ba ne wa asbatahu Qur'an Allah ya tabbatar da shi Qur'ani abin karantawa ne to lam yabqa shubha lidhi lubbin babu wata shubha ga mai hankali fi anna al-Qur'ana akan lalle shi Qur'ani huwa hadha al-kitab al-arabi shine wannan littafin balarabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat kaga ba ba shi'ir bane kenan akwai kalmomi haruffa da ayoyi لأن ما ليس كذلك duk abinda ba haka yake ba la yaqulu ahadun innahu shi'r ba cewa wannan wai waƙe ne haka shi qur'ani ayoyi ne haruffa ne kalmomi ne shi kuma shi'ar har haduwar wasu sawaki ne da wasu harakat suke haduwa haraka haraka sakin ta bada wannan wannan shi'ar din da ya zama a ce akan wazani da kafiya da kuma an nufaci shi'ar za a yi wa qala azza wa jalla har iya Allah yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi kun sani ba mufassir bane yasa ban fassara ayoyin da tafsir nake yin ta fassara wa to amma ni dalibi nake misali kun ga da mufassir ne irin wani shehi ne na tafsiri da yin ta bako tafsirai da bayanai to amma tun da yake kun ga ba mufassir bane to sai ku je ga tafasir ita ganin lantakan da malamai suke akan su malin ya ce wala ya juzu bai halasta a yata haddahun bil itikani bi mithli ma la yudra ma huwa wala yuqal aka ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina aka ce mai fa tu bi suratin min mithlihi wa da ushu hada'akum min dunillah malai ce wala ya juzu bai halasta a yata haddahun bil itiyan ai masta haddi a danna musu challenge a ce bil itiyanin bi mithli a ce su zo da irin ma layu da abin da ba a sani ba kaga ba za a yi wannan ba ko a ce su zo da kwatankwacin irin abin da ma layu da ma huwa ba a san menene shi ba wala yi wa kalba a hankalta shi kaga ba za mu so nan ta hadda a ce fa a tubi suratin min mithli wa qala ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kunga anan wannan aya fa fa, fa athbata anna alqur'ana anna alqur'ana huwa alayatu allati tutla alaihim ya tabbatar anan lallai ƙur'ani ayoyi ne waɗanda ake karantawa alati yutla alaihim da ake karanta musu wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun wannan la yamassuhu qur'ani kenan alawul mahfuz ba za ka zo misali ka kawo wannan ayar a wajen mai janaba bai taɓa ƙur'ani ka ce kuma la ya musuhu ilil mudahhara ba a cewa mudahharun ma idan mutane ne a shi can kaga inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul rijalun yuhibbuna ay yatta to nan mutane din kenan misali amma la ya musu ilil mudahharun mala'iku ne alahul mahfuz ake maganar la ya musu din ba da an أقسم على ذلك باقي يرنسو أكن ونن وقال تعالى كاف هاي عين صاد حاميم أين سين قاف كده معنا من من جيش لوكتين يا رجال تفي كما تمكمل ونن وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراكيهم yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi ya inganta Abu Dawud ya fidda shi Sheikh Al-Albani a cikin As-Sahiha ya inganta shi iqra'ul qur'ana ku karanta qur'ani qabla ayyi atiya qaumun kamin wasu mutane su zo yuqimuna hurufa su ringa tsayar da haruffan shi suna karanta shi iqamatan saham kamar tsayuwan mashi amma wannan qur'anin layi layu jawizu tarakihim bai wuce makogarin su iyakashi nan iyakashi karatun kawai ya ta'ajjalu na ajarawu suna gaggauto da ladar ƙur'anin a ba su wani abu a samu wani abu mai za a samu wala ya ta'ajjalu na ba sa neman lahira da shi kawai duniyar me za a samu da haka kawai duniyar suke nema da ƙur'ani to a kan ta ƙur'ani kamun a zo da kuma ga zo yanzu kamun a zo da kuma sun zo yanzu sun zo wani Allah ya kiyaye kawai wa qala abubakar wa umar mun karanta wannan wa qala ali radiyallahu anhu man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullihi wanda ya kafirta da harafi daga qur'ani harafi guda in ka karyata ko ka kafirta da shi to ka kafirta da qur'ani gaba daya malam ya ce wattafaqal muslimuna ala addi suwaril qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi hurufi musulmai sun haɗu akan ƙididdigar surorin ƙur'ani da ayoyin shi da kalmomin shi da haruffan shi wala khilafa bainal muslimina babu sabani ga musulmai fi anna man jahada min alquran wanda ya jayayya daga wani ba qur'ani man jahada min alqurani suratan wanda ya jayayya da sura a qur'ani au ayatan ko kuma aya au kalimatan ko kuma kalima au harfan ko kuma harafi wanda muttafaqan alaihi wanda aka hada a kan shi wannan annahu kafir wannan kafiri ne wa fi hadha hujjatun wa fi hadha hujjatun qati'a ala annahu huruf aga wannan hujja ce yanke akan cewar qur'ani wato haruffa ne kaga na akwai abubuwa da yawa anan ƙur'ani haruffa ne kalmomi ne sannan mala ya ce ba kafirai sun ce ƙur'ani shi'ir ne to kuma muka ce ba zai yiwu ba a siffanta ƙur'ani da cewa shi'ir tunda shi ne haruffa ne da kuma kalmomi sannan kuma Allah ya tahaddi ga masu karyatawa akan to ku zo da irin ƙur'ani magani to inda bai kasance haruffa ba da kalmomi to da tahaddin kaga bai ba in ba ta haddi ba ga abin da ba a san shi ba amma tunda an san wannan abin haruffa ne da kuma kalmomi to ku zo da irin shi tunda an san menene an gane ku wannan gabar da ya ambata mana sannan kuma Allah ya ba mu labarin cewa Qur'ani ana karanta shi wa idza tutla alaihim ayatuna aga matluwun ne bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana tibi qur'an ghairi hadha kaga ba a karin kaga wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat kaga yutila kaga abin da yake da haruffa kenan da kuma da kuma kalmomi sannan qur'ani muka ji cewar an kiyaye shi a cikin as-sudur a cikin qiraza na ahlul ilmi kenan sannan kuma rubuce yake a cikin allo da kuma a cikin qiraza an haddace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun kamar yadda muka ji kaga abin da ba abin da ake kiyayewa a kuma rubuta sai abin da ke mai hurufun wa kalimat wa kalimat sannan kuma ka zantukansa abubakar da ali da kuma ijma'in musulmi akan da malam ya nakaltu akan wanda ya jayiya da sura ko aya ko kalima ko harafi adadin suwar na ƙur'ani nawa ne sura sura ɗari da goma to nawa ne aka buɗe su da huruful muqadda ashirin da tara sannan kuma kaga qur'ani yana da ausa yana da ausaf da yawa a qur'ani ko makare cikin su akwai al-mubin wanda yake al-mufsi littafi ne wanda yake na fasaha da ya kunci ahkam da akhbar sannan kuma muka ji qur'ani hablullahi al-matin ne ko shi ma dai mun ji haka muka ji qur'ani suwar ne muhkamat haka muka ji ayatun ne bayyinat akwai muhkam akwai mutashabi kaga muhkam wanda ma'anar shi ta bayyana tana a fili mutashabihi kuma wanda ma'anahu khafiyan ma'anar shi ta boyu khafiya ma'anahu akwai kuma al-ihkam bi ma'ana al-itqan to kyautatawa eh kyautatawa qur'ani banna ba ta ba ta samun shi ta gaba ko ta baya la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi gane ko sannan kuma Qur'ani ya bada amsa ga dukkanin waɗanda suka ci wani abu ne irin shi'ar ko makamantin irin su sannan kuma Qur'ani mu'ujiz ne ya gajiyar da duniya shi yake cewa kad bu'ithan nabiyyu bil qur'ani mu'jizatan wadihatal burhani Qur'ani wato gagara ba dauni ya gajiyar da duniya gaba daya za mu sa anan saboda lokaci insha Allah darasi na gaba sai mu tashi faslu wato ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah